إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar haɗuwarmu a markas ahalu sunna wal jama'a wanda ke angol karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. yau muna talata 24 ga wata na muharram hijira shekara 438 wanda ya dace da 25 ga wata na goma shekara 2016 muna cikin darasinmu na littafin alwajiz في فقه سنتي والكتاب العزيز يو زامي درسينا تمانين دقايا أولا للتاي إن شاء الله درسينا تمانين دقايا muna cikin bayanin zaka muna cikin kitabun zaka kuma muna cikin bayanin sharaɗin wajibcin zaka ta dabbobi mun ƙare bayani na cikar shekara kuma ta zamanto wannan dabba mai zuwa kiwo ce ta ciwo ciyawa ta kyauta ta bilis wadda ba sai ba ake ta daji kenan wannan ita ce ake maganar zakka a kanta yanzu insha Allah za mu tashi ma la yu'khadhu fi zakka ma la yu'khadhu fi zakka abinda ba a karba a cikin zakka abinda bai dace ba a karba sai fara bayani an ibn abbas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha mu'adhan ala al-yaman qala wa iyyaka wa kara'im amwalihim nan dogon hadisi ne bayan ya mai maganar kiransu zuwa shahadata Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah zuwa tsaye da sallah zuwa ba da zakka da magana ce in su maka ɗaya kan wannan kamsa ɗaya bayani kan kaza to wannan a cikin wannan bayani ne ya kawo ga wannan tunda a cikin aikin da zai yi akwai maganar karɓar zakka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke wa mu'az kashe wa iyyaka wa kara'imu amwalihim ina ma kashe kashedinka mana ka yi hankali da dukiyoyinsu masu kima idan kakka je amsar zakka kuma ka diba dabba mai mai babba ta garke uwar garke ko bijimin garke ka amsa a matsayin zakka shi ne ke mai kashe yin haka a idasan hadisin sai ke cewa wattaki ko fattaki da'awatul mazalum fa inna laysa bainaha bainal hijab yace ka yi hankali ko ka yi hattara ka ji tsoron addu'ar wanda ka zalimta ba don ba kana ma'aiki ne manzo Allah ya aike ka aikin amsar zakka ka amshi abin da ka ga dama ka yi kama karya ka yi hankali da addu'ar wanda ka zalimta domin addu'ar wanda ka zalimta babu hijabi babu kariya tsakanin ita da Allah kai tsaye ne in wannan akwai kashe idan mai aiki na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda manzan Allah ya aike shi aiki na Allah aikin addinin Allah amma ka mai kashen kai kuskure zalimci mutum an wannan mutumin mai Allah sai mai addu'a Allah zai karba kun ba ta faduwa kasa kai tsaye za ta yi yan wa ina ga a yanzu irin zamanin mulkin yanzu wanda iyawa daman azzalumin ne zai sa ka ka yi zalimcin ina ga wannan wanda wannan manzan Allah ne yaki kuma ya ce ka yi hankali wake nan wannan tabbas duk wanda aka sa wani aiki na al'umma ya yi hankali ko a da ko a yanzu ya yi hankali da addu'ar wanda aka zalimta idan ya addu'a wata ruwaya cikin sai targib wa tarib na albani ya tabbatar da ruwayar manzan iya cewa wannan addu'a ta wanda ka zalimta iyayinta za ta yi da kai kamar mulki a ta sama kuma Allah zai rantsuwa sai na taimaki ko ba lokaci ne ko nuk Allah bai da dana ya Allah ya rantsuwa bi izzati sai rantsuwa da buwayi shi ya taimaki wannan bawa da ka zalimta ya maka addu'a da haka yan uwa mutum ya hankali ta zaka ga mutane masu azzalumai zaga mutum ya yi duniya ya tara duniya ya mulki abu amma wallahi karshe a duniya nawa gani a duniya karshe ka gaci a wulakance wallahi kwallo gaba ka da wani bala'i duk abin da ka tara ya kare a likita kuma ka warke ba nawa kai duk abin da ka tara ya kare kuma ka warke ba nawa kai da ku an abinci Allah lalata abin naka mutum ya hankali da zalunci wata ruwa yake cewa wannan wa in kana kafiran wata ruwa kan fajiran wannan wani kaka ce akai kai mai addini ne kai mutumin kwarai ne wannan mutumin banza ne ko dan giya ne annabi ta ko da fajiri ne in dai ka cuci mutum ko fajiri ne wata ruwa ko kafiri ne ai ana mu'amala da kawuri ko ana ɗaukan ka aiki a ma'aikata a furoji societe sai mutum ya ce ai kawure ne ai ko kawure ne akwai musulunci ya tabbatar da mu'amala tsakanin musulmi da kawuri kuma haramu ne ka yi yaudara kai musulmi ko da aikin turawa ne kake kana musu aiki aka yi ma wani ka'ida ta jijina lokaci da kaza da kudin ka da komi idan ka ci nasu baka haƙi baka ci kai zalimci wannan bai halitta maka dan dan kawuri ne ka zalimce shi a takaice kaka ne mutum wani mutum banza ne dan duniya ne ya maka za kame ka cuce shi to annabi ta ko da fajiri ne in dai ya ma Allah sai ya ama addu'a addu'a ce kai tsaye kuma karɓaɓɓa daga Allah Allah zai amshe ta sai annabi ke yawa mu'az kashe wata fataki da'awatul mazlum ka ji tsoron addu'ar wanda ka zalunta fa innaha laysa baina baina hijabin babu hijabi tsakanin ta da Allah kai tsaye ne take zuwa wannan ruwaya wadda ta mu'az ta wannan da muka ambata bukhari ya ka musulmi ya kawo ta wa an anas anna ababakar kataba lahu fardatan sadaqa allati amara lahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam anas bin malik yake bada labari a ruwayat imam bukhari ya ruwato yace abubakar siddiq lokacin da ya ke shi amsar magana ta magana ya ke cewa abin zakka ya mai maganar cewa la ya kuruji fi sadakatar harima wala za ta awar wala ta sun illa ma sha al-musaddiq al-musaddiq ya ce an rubuta mai cewa a cikin magana da annabi sallallahu alaihi yayi kan magana amsar zakka ya mai kashe la yakhruju fi sadaqati harima a amsar zakka ba a karɓar tsohuwa harima wadda tsakuwa ta hada da haƙura kin tsohuwar dabba ba a karɓar tsohuwar dabba wala za ta awar za ta awar ko za ta uwar nassin ta za ta awar ma'ana ma'abuce la'aibu ba nan ido ɗaya ba za ta uwar ne inda aka uwar za ce magana ido ɗaya a za ta awar dukkan wata mai aibu aibu shi ne awar aibu da suna fasa ido ɗaya a awar aibu ne kuran idan ɗaya iya ciki gurgunci iya ciki kan jami'a tana ciki duk abin da yake aibu ne shi ne ake ne za ta awar kenan ka a karɓi duk wata mai aibu wala taisun haka ka a karbi bijimin garke bijimin garke ka a karbe shi sai ce illa ma sha al-musaddiq sai abinda mai sadaka nan akwai kalmar musaddiq daban mai shadda kan sad akwai musaddiq mai fata kadai ba shadda kan sad bambancinsu mai wannan wanda za mu karanta ana mai shadda kan sad iya ɗaukan wanda ke ba da zakal mai abun mai dukiyar idan mai fata inda fata ce aka mishi zai ɗauki wanda ke amsa sa'i kenan nan kina muna maganar ganin abu uku aka jera ka a amsa a cikin zakka ka amshi tsohuwa ko ta mai aibu hice walatensun ko bijimin garke sai wanda mai ba da zakka ya so shi mai ba da zakka zai ki amshi tsohuwa da mai aibu shi ta wannan damirin illa mashal musaddiq iya komawa zuwa ga kalma ta ƙarshe tais a tais maganar bijimin garki shi ne ake magana a nan mai sadaka mana mai kudin mai dukiyar ba a ce ba kai kamashi bijimin garki amma shi mai kaya inda ga dama baka kai mai an saka maganar kenan kuma dama maganar ai ana bada wani magana ne ga wanda aka aika ne ake ga wani magana kenan abin ya shahi shi wanda za a mishi zakat tashi aka ce kai mai amsa kakka almishi ba a wasan tsohuwa ko mai aibu kuma ka a karbi wadda take mai an hana ɗaukar ya bada mai aibu shi kai bada mai aibu kuma kai kuma amsa ka hana ka amshi wadda take mai kima a ciki kenan amma in shi ya so mai kayan ya ce ya baka wannan kuma ba laihi ma'ana ka ci halak kuma daidai kai wannan shi ne ma'anar magana kenan almusaddiq kenan kenan musulunci duk da ya ba dora mu haƙƙi kuma hana zalunci magana kenan an hana zalunci duk da cewa an dora maka wata diya ka bada amma kai ma ka zalunce ka wannan shine kenan sai hukumul khulta hukumcin nan hulɗa hausa ma asan hulɗa hausa abinda aka yi tarayya aka gama nan hulɗa da ake niyya a nan a garke ɗaya amma nan garke daya gamuwar da ya zamanto ba a ma ware ta kowa da kowa mun gama dabbobin muna kiwo tare ba tare da san iya ware tawa da taka shi da anan kulɗa sai yake cewa idza qatalata ithnani fa akthar min ahli az-zaka wa lam yatamayyiz malu ahadihima amman al-akhar fa innahuma yuzakkiyan zakatar wahid idza wajabat alaihima az-zakah ya ce idan mutum biyu suka hada dukiya suka hada muna duki muna ne magana kayan mana dabbobi aka hada su mutum ɗaya ne mutum biyu sama da ɗaya ne wala mai tamayyaz malu ahadi an malin akhar ba ya ware tawani da tawani abu guda ne kurin sun zama to tare kurin fa innahuma yuzakkiyan wannan dabbobi duk da mutum biyu ne ko uku za a masa zakka zakatar wahid zakka guda idza wajabat alaihim zakka in zakka ta hau wannan dabbobi misali yanzu yakan yi dabba ce ta mutum biyu ko mutum uku wannan iya da goma wannan iya da goma wannan goma wannan goma ko wannan goma wannan ishirin wannan kaza dai dabba ta kai arba'in mai zakka yin zakurin zai amshi dabba guda ba ruwan shi da warewa kai na sha biyar ce ba ta hauka ba tunda abin guda ne tunda ba ta hauka ba kai ba ɗauka ba tunda ba su kai zakka ba kenan a kuma haka idan wannan dabbobi yakan yi na mutum uku ne amma dabba 120 ce inda araba ne nawa za a amsa dabba uku za a amsa ko amma aka gamawa dabba ɗaya za a amsa tuna tun daga 40 har 120 dabba ɗaya ke ɗauka sai ta kai 121 ne ake shiga a bar dabba biyu magana kenan sai ce makenan za a musu zakka guda a hujja kan haka sai kawo ruwaya wadda imam bukhari ya rubutu an anas anna ababakar kataba lahu faridata sadaka allati amara Allah rasulahu an zubin malik zai wacce ruwaya ce abu siddiq ya rubuta mai zakka wadda Allah ya farta da manzon shi a cikin takardar da aka aika ma asibin malik aka bashi cewa wala yi jami'u bayanar mutafarrikin wala yi farko bayanar mujtami kashe shi da sadaka yace kadda a hada garken da yake rabe kuma wala farqu bain mujtami kuma ka a raba garken da yake hade wal mana wanda yake rabe misali yanzu mutane sun misali zakka in za a cin hada garke uku ne 40 40 40 gida uku daba uku za ka raba to ka a ce dan a mishi daya a hada su don dubara su bada daya ko kenan ka haka nan ka a ce a riga masu wuri guda don gudun ka ba don mu bada daya masu wuri guda kuma ce haka wala fa kamar mujtamin hashe ce sadaka kada a raba garken da yake hade don tsoron sadaka na misali na misali iyar 80 wannan iyar iyar iyar misali 50 kaga aka gama aka gama me yake ce me yake ce dabba biyu za a bada kowa ma aka rabawa ɗaya za a bada tana wani bai kai rabin ba alakunan da ka a gama kuma ka a raba kowace a bar ta a wurinta na muna muku bayanin cewa asali a magabata ne watan kalifofi kullum ana tura malamin sa'i malamin amsa zakka kullum za shi gona ko ya je wurin makiyaya in ya je garken ku kullum ba kullum zai lissa wannan garken na wuce kenda haka su suna tura irin wannan dukiya ce ta zahiri ake zuwa ake tura amma kudin ka da alishun ka wannan kai da Allah shi yasa su musu kulawa ba rigima kan dukiya ta kudi dina da kudirhami illa a gaya mu haƙƙin Allah cikin kudin ka ba a ce a je a bincike ga nawa ka mallaka alhaji yanzu miliyan nawa gare ka ba ruwan kudin shari'a ba ruwan da wannan abin sai abin da ka ka bada shari'a ta musulunci magabata ba su tambaye mutum dukiya ta boye nawa ka mallaka abinda mutum ya kawo kurin ana bashi da imanin shi dukiya da ake zawa a tsaye a kanta ya kawo da alista ya nawa ne ta zahiri ce aka ciya shi ne kama albani cikin zamanin minna ya kawo da masala ce wasu cikin ra'ayi sun su kawo irin wannan sa wannan abun cikin addini na magana masu kudi a tambayi na lokacin mallaka kaza kaza a dawo ma magana zakka ci a abinda manzon Allah ya bar duniya sabbin ga wannan duka wannan khalifa guda hudu babu khalifa ɗaya cikin magabata wanda ya taba tura a amson zakka ta baɗi ne bai tabbata ba na kai nan zakka an ake da ta zahiri a barkar da Allah a barkar a barkar imanin ta boye kenan wannan in aka je kullun zai aiki da zahiri yace wa ma kana min khalitain fa innahuma yataraja'an bi sawiya inda yake da garken mu a hade sai aka zo aka misali kana da dabba 20 na da 20 sai aka zo aka ɗauki zakar dabba guda to a nan sai a lissayi kenan da ni da kai za mu ɗauki wannan misali in cikin ɓangaren ta aka ɗauka kenan zan baka rabin kuɗi sai a lissayi in a cikin nawa aka ɗauka sai ɓangare guda ya cewa wannan ɗan ciku kenan abin kenan ya hau kowa ne in dabba misali muna muna dabba ishirin arba'in kai kashin ne ishirin ya ka ɗauki dabba ɗaya yanzu kenan mu za mu rabon asare ba sara da ce wani sadaka ta mu girmu duka ba ta asara astaghfirullah astaghfirullah rabi'an sai mas'ala ta hudu ta magana ta nau'in zakka kenan mai yake cewa sharaɗin ba da zakka ta dabbobi yanzu mun shiga a kashe na hudu zakatun rikaz zakata taska da aka samu taska me ake cewa taska binnin jahiliya misali a samu kasa mutanen da mutum zai ɓoye dukiya don ka a gani haima kan shi ta shi ma iyawa ya rasa wurin ko kuwa ɗiyan shi rasa wurin ana haka nan ko an zana kanan ko an za akwai masu ɓoye wani dukiya wajen ɓoyen hatta kai wanda yake da haƙƙin abin ya rasa can abin ko cikin kago an ba wani masaraka kayan can ga abin in kun binne ya ce can wani lokaci mai tsawa sama abin to da suka ne su binne zinariya ko azurwa mai yawa ya ayyara mai ya abin ne to bai gaya kowa ba kuna ya mutu ko ko cikin tsohon unguwa ko tsohon gari a gidan shi ma ya mutu ya bar gidan ɗin shi ya mutu ya bar gidan a gidan ya wani ya gada gidan sai gasa mana abu shi ne arrikaz ya ce arrikaz dafanul jahiliya الذي يؤخذ من غير أن يطلب بمال ولا يتكلف له كثير عمل وتجب فيه الزكاة على الفور من غير اشتهات الحول ولا نساب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس نعم abin da yake bayani cewa arrikaz shine dafanul jahiliya binna ta jahiliya abinda ake binnewa da ƙudunin ya ɓoyo wani ya samu shi rikas yi a kaɗin min gari an tsarbi malam ana samun shi ba tare ba da kashe kuɗi wala yi ta kallafa lahu kasiru amal bai ɗaukan wani aiki mai yawa kurin tubus ne kurin ka je ko wani ramin gwadalo ko salanga ko wani gini kurin haka abin tubus shi ne rikas to shi wannan wata jibu fi zakatu alal faul wajibi kai tsaye ake ba da zakar shi kuma zakar shi khumsi ne ya ce ba tare ba munigar ishtirat haulin ba tare ba da an ce ya shekara ai an ce dukiya ya ta shekara amma shi wannan ba magana shekara kuma wadanda samu kuma ba magana nisabi ya kai dirami dirami dinar 20 a'a kurin kana samu ba a kula da yawa ne kaɗan ne kurin sai ka hudda zakka ka bada dan fadar annabi sallallahu alaihi wasallama wa fi rikaz al-khums a cikin rikaz magana ta taska ta jahiliya za a ba da ɗaya cikin biyar nan in ka diba akwai masala wadda nan a cikin bayani za ka gano in kasa abin da yake so ka maganar da ya ce ba a kashe kuɗi ba a wahala na akwai masalar ma'adin irin yadda ake zuwa misali neman zinariya ko azurfa ita meye matsayinta shi ne magabata suke da saɓani kan al'amarin taska izin ta zinariya misali ina ka zai anan naka jado ko ta jado shi ita ma irin wannan ne ko ku aka ce irin wannan ne kenan yanzu kana tono garam goma ko garam ishirin ko garam kaza kurin kai tsaye za ka ware 'yan sankiyan ɗaya cikin biyar ka bada amma magana da malam ta gaskiyar magana a rikas kalma ta mutanen hijaz a nan sarar kalma mutumin hijazin hijazi ne suna suka ce rikas suna ne yin dafin jahiliya suke ne ba su ne ma'adin a tun da maza Allah mutumin hijazi ne mun yi magana da mutanen hijaz duk da akan samu wasu larabawa sukan jewawa ma'adin kalmar rikaz amma kalma mahi kusa da abin ɗaukan shi akan akan rikazkin ma'adin daban haka ruwa ta tabbata na iya magana cewa al-ma'adin al-ma'adin jubar yace wa fi rikaz khums ya da girma abin biyu yace cikin ma'adin jubar ne me jubar abin da ya kare malamai cewa an ka dauki mutum misali aiki zai ma gina dan neman wani abu misali zaka biya shi ginin rijiya ta neman tsar zinariya sai ta wada ya mutu ba ce a biya diya a ya san meye neman kudin shi ne ya zo a rijiya ka biya shi ya mutu ba ce ya ka biya diya magana ki shine a can magana kenan shine jubar kenan yan ka mutu cikin ginin rijiya ko ta neman azo kuzina kana mutan aiki ya ka mutu ba ce a biya ka diya na man ka san me ka shiga nan babu diya ko ba ce ya biya ka diya me ramin ya biya ka diya to nan usa ta jubar iya ɗaukar cewa ma'ana babu an ɗauke maganar wani abakan shi shi ana almuhim annabi kenan ya raba alma'adin da maganar rikas don da ya ce rikas ya ce a bada kumsi a nan magana a takaice masu ganin ma za a ɗauki ma'adin a matsayin hukumcin ba da zaka bai ɗaukan matsayin kumsi abin suke cewa kalma mai sauki in ka samu misali zinariya za ka ba da ɗaya cikin za ka bada rubul ushir ba yan sanken ba misali aka ce khumsi ne kenan za ka bada gida biyar ka bada daya amma a kan ka'ida ta zakka ta ma'adin aka mai hukumcin azuwa zinariya maganar mallakar zakka kenan za ka bada daya cikin mana rubu'i a rubul ushir kenan yan karda diziyam yan karda diziyam ko mu ce daya a raba gida arba'in ba daya a raba gida arba'in ba daya kenan ka raba gida arba'in ka bada daya shikenan sai ka raba gida arba'in ka bada ɗaya akan an ɗora mai kenan hukuncin zakka amma tun da shi bambanci su wacce zakka ta kuɗi shi kai tsaye ne za ka bada ce magana mai sauƙi kan abun kenan masu hudu zinariya tuna akwai masala ta a yanzu masu sai yanzu kasashe masu hudda kan akwai masu ganin cewa hatta da kare hatta da petrol hatta da waye iya da zakka wannan masala ce wadda malamai an zamana gaskiyar magana an bincike magana a cikin magabata ba a samu ba wasu na ɗaukan abin da yake na ƙasa banda wannan abin azuwa zinariya ba samu ba ana masa matsayin maganar zakka ko a ce maganar humsi ina abin matsayinsa daban kun bayan haka yan wa ƙaddara ƙaddara yadda ake ɗauki maganar ka ba petrol matsayin zinariya dan akwai wani lokaci za ka mana ga cikin malaman wannan zamanin ina ga usul qadawi ne Allah gafarta mishi yayi maganar a laraba suka hudda zakka ta petrol da wani taro ne ya ji hankalin mutane ya kawo dukiya ta yanzu ga ta mai yawa amma ba magana zakka ta yanzu taro da mijita na malamai na duniya na rabita a nan malamai sun mai raddi mai karfi kan mas'ala cewa magana hudda haƙƙi daga hannun mutane ko daga wajen wani nassi yake bukata na shara ba ra'ayi ba wannan wata fahimta ce ra'ayi ne ya je ho cikin maganar na maganar hudda zakka a petrol babu nasi a shi inda ya zama dukiya ne wacce za a ajiye maganar kaddara akwai zakka irin kaddara zinariya ce ko me nasi ko kaddara zinariya ce azurfa ce ake huddawa gwamnati ke huddawa tashi musulmi ga da kaf zinariya azauta abin daga cikin kasa na waye na gwamnati ne ko aji to idan ka ce akwai zakka ai ita zinariya da azurwa da ake hudawa a cikin izin na waye na talakawa ne to za ba zakka kan talakawa ne kina kenan kaddara ma akwai zakka petrol irin zinariya da azurwa amma nawa ne ne suka ce kenan ba wata hujja za a hudda ma petrol zakka saboda duk talakawa ce ba ta wani mace ba to zai ba zakka su talakan kansu ne su talakan nasu ne kiran ba magana gaskiya magana kan ma ka ba kanka wahala na dana ga wani lokaci an taɓa taro a nan na wani ƙungiyoyi masu kare haƙƙin talakawa masu abin wannan kare abin iranium suke magana sai wasu malamai suka kawo masalar ya kamata ku kai mu hukuma maganar a rinka hudda zakka a Nijar ta iranium da ta wannan ta bace gurbanda ta gwarban da ta zinariya sun kama magana na ce gaskiya ku tsaya kun ce a kai wannan magana ga gwamnati kuma da suna malamai gaskiya na abin babu hujja kan shi babu hujja a misa babu hujja a ga sun kawo sarayika a cikin daya ya ce mun ai saudiya ma tana hudu zakar petrol lari ba haka bane ba babu magana saudiya ta zakar petrol shi masa dalilin da na bincike ma har da na koma wani na sake bincike abin da kan ƙarya ce na koma na warware mai magana shi a takaice ga gane kenan maganar a nan cewa in muka ce na ɗaya ku rika aiki da na ɗaya kai yanzu ka zoce Nijar gwamnati Nijar ya wuce zakka ka ba sama ina kake ma zaka zoce gwamnati Nijar ki wuce zakka kai ne magana ba sama ina kake yanzu ka zoce zakka a Nijar zakka gwamnati Nijar ka wuce zakka wani tsari yake a ina kake kamar kana sama na inda kana Nijar ka ce gwamnati Nijar wuce zakka ba ba da gwamnati ta zuba ta Nijar ba tsarin wani tsari ne ake ina tsari ake na musulunci ake magana inda ake tsarin musulunci ake cewa zakka kun ba ka kaddara ma tsarin musulunci ne tsarin musulunci na saudiya ko a shi ba maganar zakka ba maganar zakka a dukiya ta ƙasa kenan maganar iranium maganar petrol zinariya ba maganar zakka a kansu dukiya ce ta talakawa imma a ba su haƙƙinsu ko a yi zalunci amma kayan talakawa ne eh ba magana kenan zakka kama mutum ba kai shara wajen neman ungan zakka ta kayan gwamnati kayan gwamnati gaba ɗaya kan talakawa ne dukkan talakawa ne a yi hidimar su abin da ya shahe su ba magana zakka kansu to nan ke zama shine ya sa ya kama ka magana rikas saboda menene masala da ya kawo ta magana kayan kayan izin akwai isa magana ba wahala kaga kayan izin ga kaddara ma wani talaka ne wahalar da ya sha zuka ba ta neman azurwa wannan zinariya a sai a fare da tsada ka yi ta wahala jina ɗaya suke da wannan ka samu tabbas kurin wahala ka samu kuma abu da kaka nan ba ɗaya ba ne ba ko wannan kaddara ɗan jado ɗan jado ɗin wani wuyar da yake sha wallahi in ya samu da wuya wani zai biya abinci abincin shi ka ce kuma ya hauri zakka kai tsaye kaga ko akwai matsala magana abin da daban ne wadda wuya wuya wuya ka sha a biya maka tsawa ya ce dai kenan kurin kayan izin na azura ko zinariya na talaka ne na gwamnati ne ba ce neman yan ka zakarsu daman kayan talakawa ne su talakawan wanzu a ba zaka duke duka tasu ci gaba daya sai amma in samu ne kai tabbas abu ne to za ka hudda khumsi kai zai ka bada masarifu zaka yanzu kuma ita zakar da aka yi magana muka tafi magana a baya ta magana kayan gona ta magana dabbobi ta magana kudi suwa za a ba ga su قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريت من الله ولا عليم حكيم وانا تقوى كن الله جيرو الله كمان يا رب أبن يكيب أنت ga tsarin wanda yake ita wannan sadaka da aka manzo Allah ya karba ko a karba ga masu ita inna masadaqatu lil fuqara ita wannan sadaka ko sadakokin wani ake magana kansu lil fuqara wal masakin a mu a Hausa muna kiran fakiri talaka miskin duka talaka ake cade to masa ko a larabcin akan dauki wannan lafazin guda biyu hau kowa amma shi a shi cikin kalmomi wani malamai ke cewa izajtama iftaraka ko iftaraka ijtama'a sa cikin kalamomi a larabci wanda idan suka hadu a wuri guda sai ma'anar ta bambanta amma inda araba suke kowa a wurin shi daban kowane iya ya ɗaukar ma'anar ɗan shi kalmar faƙir da muske menene wasu malamai yasu ce ai faƙiri shine mai ɗan dama-dama miskini ne iyaka haka kamar yadda tauna maliki akan haka kenan fakiri ya haidan hali mai hali ne amma bai wadatar da shi miskini babu komi wasu ce a fakiri shi ne iyaka talaka miskini mai dan dama-dama wannan abin da yake karhawa maganar baya cewa fakiri ya yi tsananin bukata kowa da su da dama nan sallar salama cikin addu'a da yake yi alama inni a uzu ga minar faƙari ko allah ina neman tsari daga faƙar annabi ya addu'a neman tsari daga talauci alfita faƙar ko haka kaga wani annabi ya neman kariya gare shi kuma sai yake maganar alama hayini miskinan wa mutum miskinan wa hajji fi mutum masakin ma'anar da ruwa iya cewa annabi ya addu'a allah ka raya ni miskini ka amshi raina miskini ka tara layin miskini wannan ruwa albayan tabbatar da inganta ta ta tabbatar waye ka na adana annabi addu'a yake Allah ya rashi miskini ya mutu miskini gire da wadama kuma can yawo da an mai tambaya ya su da kana yi kana yawan neman tsari daga fakar yace saboda fakar talauci zaka ci bashi ka yi alƙawari ka kasa cikawa ci zaka neman Allah na bashi da shi kenan fakar iyaka ce ba abin gaba ɗaya ne kuma iya roƙon Allah Allah Muhammadu kutan Allah ka sanya abincin yana Muhammadu kutan me kutan abin da cika fafan abin da akwai babu ba ce babu kun babu babu da yawa kai tsaka tsakiya shine kutan kai wani ga tsakanin ma'ana miskin akwai dan abin kuma ga dako kissar Annabi Musa alaihi salam da Khadir na magana ta me kace ina tafiya Khadir masakin ko ai ce wannan jirgin ruwa da khadir ya karya musa musa ya faɗa ko ita za karya jirgi ai ga mashi wannan jirgin na wasu muskene ne suna yawo aiki a cikin ruwa kuma kan jirgin har muke mu iya da kyau wanda sarki zai karba sai ce shi yasa na mai aibu dan kan sarki ya karbe shi dan kenan abin sa a kenan sai me yanzu kenan kenan sai da wata mota kamar ta iya da misalin mota ta transfer iya da motar jigila kuma mota ma mu kyau ce kenan sun wace zamanin kayan aiki da kayan jigila ne kenan suna da wani abin jigila na jirgin ruwa kuma har ma mai kyau ne ya dan aibanta shi dan ka a amshe shi kuma an musu na kuma kuma ce musakini musakini ka kenan muskini iya da wani abu da nasin qur'ani sai gaskiya magana ka diba ayoyin wani aya da sauran hadisai za su baka ma'anar muskini iya da dan wani abu illa abin ne bai da wace kaka wadata irin ta algani modaci amma akwai ɗa ba hannun shi kuma ana so ma mai ake cewa ana so ma a ɗan mai ake cewa a ruha mai asiri kai kashi ma ga neman da ya kare ka kula so a musulunci a rayuwa na so mutumin da yake kan kare mutunci shi yake kan hanya ta bai roƙo an so a kare kai kai ga roƙon kai ce shi ma halayen wanda wanda lalace wanda ya shiga halin roƙo ana an kare abin shi sai annabi ka ce ai ba miskini bane ba wanda zai ka neman a bashi dan loma da loma bai dawo ce miskini hakika ne bai ce wanda babu abun amma kun ba gano shi bai dan abin bishe shi ba amma ba gano yar bukata balle ya taimaka mishi kenan ta takaice wannan kalma guda biyu kenan an ba da damar zakka a ba talaka gaba ɗaya wanda ba shi da komi kuma haka ma mai ɗan wani abu mai ɗan halin a ɗan ba shi a ƙara ƙara mai mutunci shi magana kenan da fukara al musakin a ba talakawa gaba talaka mai hausa zamci hausa fukara talaka muskini hausa zan bambanta su hausa da karfin ƙarshe da kuma gargargargar da kalma ta talaka a mace to kuma cikin wacce mutsayaci kuma abu akwai akwai suka aka ce mutsayaci akwai ma'ana mara kyau talaka to talakan talaka ba talaka talaka talakan talaka in gari hausa ba na sa cikin hausa kenan dai fa kenan mu dai kuma gane ma'ana abun wani mun nema daga hausa kenan daga ba mun nema mun nema abun fasara hausa shi dai anan kurin ma'anan magana za mu yake da magana ma'anan magana alfukara almasakin kenan masu talauci iyaka kuma da masu karamin ƙari yawa talaka da mai karamin ƙari ya dana magunan talaka shine fakiri kuma miskini mai karamin ƙari ko da daiwa da shi ne fakiri ya yi tsannan bukata kuna takaice mai karamin ƙari wala amilina alaiya haka ana ba waɗanda suke aikin zakal wajen lissahi ko koron dabbobi ne ko wajen aunawa ne wanda dai ake aike cikin hidima ta wannan hudda zakal ta al'amalin alaiha wani mu'allafatu qulubuhum da waɗanda ake neman jayo hankalinsu in ma su ƙara nutsuwa a cikin musuluncin da masu ɗan meko su ƙara zama da kyau an fahimci akwai matsala ta bukata ko kuwa wanda ma bai ciki ana iya kashe wani abashi wani zakar dan a janyo hankalin shi ya musulunta magana kenan wafin riƙabi haka ana hudda dukiya ta zakka a 'yantar da bawa a 'yantar da bawa misali ga bawa nan an ɗora mai fansa mai gidan ya amince sai da shi ba shi da kuɗi ya huddo wannan kuɗin a bada a 'yantar da shi shi ne fin riƙabi walgharimin haka wanda suke da bashi mutum gashi bashi ya danne shi za a iya biya mai wannan bashin da kudin zakka yanzu na saurare suka masa udi akan kama mutum a rihe gidan kaso dalilin bashi sukan zo suka masu su ce gidan kaso masu kudi misali saudiya sai su je a hudo musu wanda ake bi kan bashi sai a lissahin nawa ne bashin nasu sai a biya wannan adadin kudin da da ake bin su sai a biya a cikin wannan zakka kenan a huddo su a hudda su daga kasan bashi kuma ko da a gida ne ba sai a kaso ba ana zuwa a biya mutum bashi na a cikin dukiya ta zakka ya ce kuma wabinin sabil kuma haka dan tafarki a ce wafi sabilillah wafi sabilillah nan ana maganar ana nihin mayaka a sai makamai na yaki ko kuwa iya ɗaukan duk wani aiki na fi sabilillah cewa ɗaukan lafazin a yadda ya zo iya ɗaukan dukkan wani abin da yake fi sabilillah iya ciki sasu malamai ke jero irin misali na abin misali zuwa kudi akan da'awa imma kudin tahiyar ne ko ɗaukar yawanin zuwa da awanin sauransu iya shiga fi sabilillah amma misali gina masallaci bai cikin fi sabilillah ba abu ya badawa duke zaka gina masallaci masallaci ruwa mafi kusa da ku ko ruwa ya sallah ba ya kashe kudi ba ya yi ra'a kewa dutse ma kewa ya sallah ba ya gina gina ba shi zaki ne ta ba hudda zaka ce a sai a gina masallaci ita ya dai wani kudi daban da na taimako amma zaka ba a gina masallaci ta bisa wasu suke ware ta cikin fi sabilillah amma suka ce zahirin lafazin a cewa a wancan zamanin ana magana kurin mahi yawa da a wancan bukata ta yawa a wancan zamanin in lokacin ake jihadi kenan bangaren jihadi shi ya yi girman haƙƙi a fesa billah a takaice inda ana abin ne shi ne mahi jiha mahi mahimmanci akan fesa billah inda za a sai makamai da sauran kayan aiki na zuwa jihadi fi sabilillah kuma wabin sabil haka dan bulaguro ko da mai hali ne a garinsu ya zo guziri ya yanke mishi an tabbatar da guziri ya yanke to wannan shi ma za a ɗauka a cikin zakka a bashi don ya isa zuwa ga inda za shi da wasu an kadiba magabata ko tsarin mutuncinsu yanzu ya iya jerawa annabi lokacin da aka zo aka mai tambaya ga wani ya zo ya yanke guziri kuma manzo Allah abin ya zama kullun kamar sana kullun sai kai haka sa annabi sono ne aka zo ya ce gashi ya bukata dan bulaguro ne haka za haka zana a rayuwar shi a ce wani ya zo ya ce a taimaka mishi haka zana annabi rayuwar shi ya tsaye ya ce a taimaka mishi zai wuce mun zaga zan kamar kullun kamar sana ce wasu ba su ma sana hita kullun da baka sai da kwarai suna da sun sami mutunci na maganar ku da wuya a yaka jerowa in ka samu so ne wani ya zo da tare sun lai wannan ko annabi a taimaka mishi yaka jerowa lai yaka zana yaka yana duk rayuwar da tsawon shekaru da ya zama kuma sai kuma talauci sai talauci mun za su kwan bi ba abinci uku ba abinci annabi ya raye har shi kai za a kwana da kwanaki babu tukunya babu babbaka mata hawa sam kun ci ruwan da biyu ne kurin amma a wannan halin talaucin da ka samu wanzu suna suna bara suna roƙon kuɗi ka ga zumta da ka samu mutum ya kwana bita abinci ba amma kullum bara amma da bara sana'a kurin da musulunci bai amince da kan gaskiya ana ɗora musulunci magana kaskancin bara musulunci yayin da rura annabi yawa yawa kabisa wani ya zo ta rasulullah cikin sai musulun ya rasulullah nayi na dauko mi hamala hamala a cikin laraba suna da wani abu na mutunci wani abu da iya cikin ko an za same cikin al'umma abu ne mai kyau ko an zu a samu cikin al'umma wani hali ne mai kyau mai hali mai kyau an samu rigima tsakanin wanda wani ta gardama akan kuɗi iyawa ya ce miliyan ɗani ce miliyan biyu ne ana gardama da ko za a bala'i ko ba shi abin biya ce ya biya shi in ba ka ba za a bala'i sai wani kurin ya ce wannan rigima ta miliyan ɗaya tsakanin su wasu wani ya ce ni na ɗauka ba shi ka da makarita ba ba yanzu ka da ai maganin wuta an kashe wuta wannan rigima da kuke rigima kudin da kace kana bin wane ya ce ƙarya ce kai kace ya baka ni na doka maka ina ka tai to wannan suna haka a cikin larabawa to yanzu irin wannan halin ba wani matsala ina zuwa wuri wuri cikin jama'a ka jama'a na yi hamala na ɗauki wani na kashe wuta ta rigima ku taimaka mini in biya a nan halitta to annabi ya ce kabisa zan ga wani abu daya ya ce roƙo bai halitta ga wani sai mutum uku rak ta yi jero rajin ta mala hamala mutumin da ya ɗauki irin wannan yaunin rigima na kashe wuta ya ɗauki wani kashe wuta ce wannan ce ya ce wannan ce wannan roƙo an halitta mai roƙo har ya samu abin kashe wannan wuta biya ya ce mutum na biyu mutumin da iya da jari iya da dukiya kun Allah ya kawo ta musiba ko gobara ko alloba ta mai gaba da ta bata abin gaba daya ba shi da komi to wani aka ce an halitta mai roƙo daidai da zai sami jari na ci gaban al'amarin shi kuma da cewa daga nan ya kame shi ma wancan an ce daga ya samu ya biya shi ke ya kame he na uku ya ce mutumin da aka mutum uku masu hankali suka gano ka wani ya shiga matsala fa kenan shi bai samu siwaran ta kai tsaye ba amma abin a hankali a hankali kasa akwai ba su haka masu dan tebur ko kanti a hankali abin ka ta iya dan ragewa iya dan sa karto iya dan karto biyu iya dan sa iya dan boko ga haka nan don da zaman kasuwa haka ne sai ga mutum da dan kantin shi ba gane ya lalace sai dan kusa su gano duk mun karto ne Allah karto ne babu kaya jiki to kai wani a hankali hankali ne to irin wannan ya ka gano a hankali ka wannan ya cika matsala ta wani ne wai suna zama da abokan makwatan shi a kasuwa ne wani abin ya nisa ya ce an yau gabanin an yau gabanin mun kare ba ta haɓa wani aka ji ba da karyawa ne wace wani ɗan kare an yau gabanin an yau gabanin an yau gabanin mazamu kai wani kasuwa ta ta haɓa wani aka ji ma kare duk mun kare ya sa kenan akwai wani an gina ki ganowa to kenan mutum wanda a han mutum uku masu gano a sami mutum uku masu hankali su gano ka wani a cikin matsala ba to irin wannan matsala ta kai gaya haka ya halitta ya roƙo shi ma daidai samun ɗin jarin shi ma kame ya ce ya ce famasi wani mini masalati ya kabisa surutun ya kalwar jins ya kalwar sahibuwa surutun ya ce bayan wannan guda uku annabi ya ce kabisa ya kabisa duk wani tambaya wadda ba wani ukun ba haramu ce mutum ke ci ta suhutan ya kula haramu ne ke ci annabi ce duk roƙon da ba na uku ba roƙo ba wani uku mutu ba bukata ba haka kurin game da roƙo roƙo sana'a annabi ce ya kabisa duk roƙon da ba wani guda uku ba kun suhutan ya kula sahibuwa suhutan kurin haramu ce ke ci to kaka musulunci bai daba da roƙo ba wani bana ha ce wai ka ce wai albarka wai ce bai albarka wai sadaka wai sadaka wai ce wai wai albarka wai ka sa albarka ma wai abincin sadaka ne har ma sai mai albarka wai abin kamar wannan abu ne ma wanda ake nema kai wa shine abincin wai wai mai albarka abincin sadaka wai shine mai albarka roƙon bai zama sadaka bai zama albarka eh dai ne bai ta da ba amma ba dan ba iya wai kurin san albarka wai dan sadaka musulunci sadaka darura ce wani bai darura kai roƙo a musulunci roƙo ko bara darura ce bakin darura ka an ka wuce haramu ka ci gaba da yi ta ruwa manzan anan sarki yake cewa man sa'alan nasu ta kasuran har mai akusa jamaran an wace duk mai roƙo mutane ta tara kuɗi da roƙo ya ce wuta ce kamar yana amsa garwacin wuta ne ce kamar kana amsa garwacin wuta da hannunka ne ce cikin sai musulun haka nan kama ɗauki ranar mutane gindi wajen mai da bara sana'a a musulun annabi zai zo ga maka nasiya sai tsoron Allah wani abin ka kaza kuma an ta ba kuma baka ma annabi ya mana nasiya wannan kenan guda takwas da aka jero cewa kenan inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin sadaka kenan ga talakawa da masu karamin karhi wal amilina alaiha da masu aiki akan wannan zaka wal mu'allafatu qulubuhum da wanda ake neman jawo hankalinsu wa fir riqabi da wajen yantar da bayi wal gharimina da biyan bashi da masu bashi wa fi sabilillah da hanya tafarkin Allah wa ibn sabil da dan tafarki dan bulaguro da guzuri yanke mishi yace farita min Allah wannan ce farilla mana wani abu da Allah ya yanka shi farida nan farida muna wani abu da Allah ya yanka ma wa'annan mutane su ne yanka ma rabon zakka kuma kuma min layi kina wata farilla ce daga Allah wani abu da Allah yanka shi wallahu alimun hakim kuma Allah masani ne mai hikima cikin tsarin shi wannan shine wannan aya sai qala ibn kathir rahimahullah fi tafsiri fi tafsir hadhihi al-aya ibn kasir cikin tafsirin wannan aya juz'i na biyu suka safa juz'i masala ta 164 yace lamma zakarata lamma zakara ta'ala i'tirad al-munafiqin al-jahala ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa lamazahum iyyahu fi qasam sadaqat bayyana ta'ala annahu huwa alladhi qasamaha وبين حكمها وتولى أمرها بنفسه ولم يجد قسمها إلى أحد, إلى أحد غيره fajazza'a li haulal madhkurin yace ibn kasir ke cewa lamma zakara ta'ala itirad al munafiqin al jahala ala nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya ambaci dan abin da bai ba wannan ayat yanda munafikai suka bujuro suke aibanta annabi sallallahu alaihi wasallam kan rabon sadaka yayi san zuciya ya kaza kaza kan wannan bayani ne sai Allah mai girma da buwaya ya bayyanar ce annahu wanda suka sama shi ya raba wannan sadaka wa wa bayan hukuma shi ya bayanin hukumcin wannan sadaka wa tawalla amara bi nafsi Allah da kanshi ya jibinci raba wannan wannan lamari na zakka wa lam yakil qasama ala ahadin ghairihi annabi Allah bai bar ba raban zakka ga wani shi da kanshi ya raba ga masu haƙƙi fajazzaha li haula al-musakurin Allah shine ya ciccira ko ya kasa ya kasa ma wa'annan da aka ambata guda takwas haƙin zakka wannan shine magana kan inda zakka zata yanzu kuma abin da yake cewa hal yajib isti'abu hadhihi al-asnaf yanzu mun ji an ambaci mutum takwas ko kai bangare takwas ko gida takwas to shin wai wajibi ne in aka ware zaka sai a cikin wani takwaskin ya an raba kowa ya samu ya an ba talakawa masu karamin karhi masu aiki masu cikin fisa bilillah da yan taddabawa da bashi kaza kaza wannan ya an ba kowa an ciccira gida takwas ko kuwa ɗaya ma ɓangare in ka ba da ta yi ya ce ƙalibin kasir وقد وقد اختلف العلماء في هذه الاصناف الثمانيه مغباتا malamai sun yi saɓani wa'innan guda takwas da aka ambata hal yajibu isti'abu dafa ilaiha aw ila man amkana minha ala qawli shin wajibi ne sai wa'innan takwas shin gaba daya sai an raba kowa ya samu bangare takwas ko gida takwas ko kuwa duk wanda ka samu dama ka ba a ciki yayi to magabata suna da magana biyu kan haka ahaduhuma ɗayan magana guda biyu annahu yajibu zalik wa huwa qawlu shafi'i wa jama'a imam shafi'i na ga cewa dole ka zaka sai ka raba ta gida takwas ka ba kowane bangare wasani magana ta biyu annahu la yajibu isti'abuha ba wajibi bane ba sai ka ba kowa a cikin su bal yajuzu dafa ila wahidin minha da ya halitta ka ba ɗaya a cikin su bangaren talakawa bangaren masu karamin bangaren fita billah din inda kamar ta yi wa yu'ta jami'a sadaqati ma'a wujud albaqin za a bada za a ba dukkan zakar za a iya ba mutum guda tare da akwai sauran zai ba zai mika ta ga bangare daya tare kuma akwai sauran bangaren amma a hana su a ba bangare daya yace wannan magana ta cewa za a iya ba daya a ciki tayi ko qaul malik wa jama'atin min salaf wal khalaf a ciki akwai imam malik da wasu jama'a daga cikin magabata na kwarai da ma yan baya yanzu sai zai jero maka wa'inda aka ambata ya ce masu jama'a su kaza da kaza ko yanzu zai gama su wane ne jama'a ta salaf bayan kama ka imam malik ya ce daga ciki minhum akwai umar bin khattab akwai husayn bin yaman akwai ibn abbas akwai abu na aliya sai ibn jubair maimun bin mahran duk wannan suna cikin waɗanda suka ce ɗayan gaba da ta yi can kuma ga wanda aka ce maka ya ce ba taimako kira ga ba a gama kima abu nan su umar ne su wasu ya fasa bai sai bin abbas sai malamin tabiya sai abu aliya sai ibn jubair kasir dai qala ibn jarir man atabari shugaban malaman tafsiri yake cewa wa huwa qawlu ammat ahli ilm wani ita ce maganar mahi jama'a kusan gaba ɗaya malam ahalar ilim suke mai yawan malamai akan haka suke masu ilimi kuran ya ce wa ala hada akan wannan magana wannan ta biyu da wannan hujjoji da wannan magabata da aka ambata akan wannan fa innama zikiratul asnaf ha huna da bayanul masarif la yujibu isti'ab ita wace wannan an ambaci wa'annan guda takwas dan a yi bayani inda za a yi mekata ga wurin da ake iya mekata sai ka aka jero wannan guda takwas din wai ba an yi bayani ba an ambace sa bane ba da a ce wajibi ne sai an ba kowane kashi a cikin su salibun kathir wal nadhkur ahadith tata'allaq bi kulli bi kulli bi kulli bi kulli min asnaf samaniya yanzu bayan mun ji ga aya ga wanda ta ambata yace amma kuma yanzu zamu ambaci za mu kawo hadisai wanda suke da alaƙa da kowanne daga cikin wannan kashin takwas da aka ambata za mu kawo hadisai wanda suke magana kan maganar fakiri kan maganar muskini kan maganar fisibe duk wanda za a jero marafin da aka ambata za a kawo nisan bayan wani aya za a kawo kuma hadisai sai ya ce fa'ammal fuqara amma abin da ya zo a ɓangaren hadisai kan maganar talakawa fa'an amar fa'an bin umar fa'an bin amar an bin askin akwai bin umar daban bin amar daban ya ce ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ta hillu sadaqatu da ganiyin wala zimirratin sauyiyin ya ce wannan ruwaya wadda ibn maja abu dawud turmuzi ibn maja duka sun zo da ruwaya dai ina gana wannan guda hudun duka asabu suna sun ka ruwaya kenan abu dawud da sai turmuzi ibn maja sun ka ruwaya ya ce manzana sallallahu ya ce sadaka ba ta halitta ga mawadaci da an ce magana faƙir ko kenan mawadaci bai ciki wala zimirtu sai ko mai cikakken halitta lahiyayye gam baka da ko daya baka ciki wa an ubaidillah ibn adi bin khiyar anna rajulaini akhbarahu ubaidullah bin adi bin khiyar ke cewa wasu mutane biyu suka ba shi wani labari wanda wani labarin su ya shafa suka ce annahuma ataya nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya sa'alani min sadaqa faqallaba fihima basarahu fara'ahuma jaldai ta wasu gwarzaye lahiyayyu su suka abu da kansu suka tsaya suka ce suka ce suka tambaye annabi sallallahu alaihi kenan suka tambaye shi ya ba su zakka annabi suka tayi tambaya annabi fa qallaba fihi ma bas annabi ya tsaya ya dibe su sama da ƙasa ya dibe su sama da ƙasa fara'ahuma jaldain ya gansu gurzai lahiyayyu kam ba matsala ko daya eh jakari lahiyayyu gurzaye yace in shi tuma a tsaitukuma in kun so in ba ku da ba sa ba da ke koyi ba amma alama kina a zahiri ba su cikin masulunta ya ce in kuna so in ba ku amma ku sani wala hazza fiya li ghanin wala li qawmi muktasib wannan zakka mawadaci bai da rabo a ciki haka karfan walahi mai abin yi bai da rabo a ciki kenan ku san da haka mun ba ku cikin ba ku amma da ku sani ba mawadaci bai da haƙƙi a ciki haka lahi mai sana'a mai abin yi kenan kayan masu karamin ƙari ne ban kuna sun ɓauku kayan ya musu ya musu wazi ko ya musu galgadi wannan shi ne lafazin fakiri da ya zo kan ɓangaren hadisi shi ma wannan ruwa ya abu da wadda ya rubuto ta haka aka imamu nisa'i ya ce wa amman masaki kalma ta miskinai fa ana bi hurairah radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala laysa al-miskinu bi hadha at-tawaf allazi yatufu ala an-nas فترده لقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان قالوا فما المسكين يا رسول الله قال الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفتن له فتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا yace ba talaka ba ne na muku bayani ɗazu na kalmar muskin ko faƙiri kalmar in suka zo tare aka ce muskin wal faƙir a nan ne ake iya ake tsaye a bambanta wannan yahi wannan amma inda ake magana kun talaka aka fakiri ta wadata su ake magana talaka aka muskiri ta wadata su ko ci ta dauka ko ci dan suka rabu ba wani ba su goma su a jere ba nan ke annabi ya magana kun waye talaka annabi ce ba talaka bane ba kiran shi talaka wanda yake yawo ya tufa ala nas iya yawo iya roko wato da kamata a tambaye a bashi ɗan loma loma ɗaya loma biyu da biyu da biyu da biyu ya tattarawa ya taye shi ya ce ba shi muskini ba sai to ya rasulullah an wannan ba muskini bane ba waye muskini ya rasulullah ya ce muskini talaka allazi la yajidu gina guni bai da wadata a hannun shi kuma wala yafatana lahu fasadaka alai kuma shi bai roƙo bale a gano shi bai da wadata amma kuma ba a gano talaka ne da bukata balle ma a bai sadakan kirim kirim kirim masu kame kansu masu kame kansu shi ta kenan aka gano mutum mai kame kanshi kware iya kokarin taimaka mashi ya mai mai roƙo mai mai hannu wanda iya da matsala amma gano bai roƙo iya kare mutuncin shi to wannan shine miskini ke wanda ke bukata a agaza mishi amma mai zuwa kullum ya bana ya bai matsala ya je ne allo ya je ne ya roƙo ya samu bai matsala bai samu matsala da shi roƙo ke amma wanda shi bashi kun bai roƙo ya matsala ke kuma shi kuma kenan da kayan shi ba shiga wancan halin lalaci kenan a kare mai mutunci shi a taimaka mishi kafin wancan wanda ke yawo ya roƙo ya ce wala sa'alun nasu kenan sha'an kenan wala fitanan lahu wata sadaka alai ba a ga ba a gano shi a mai sadaka kuma nasu alun nasu shi kun bai tambaye mutane komi bai roƙo kenan shine ake cewa miskini kenan talaka nan kenan maganar wanda ya dace a taimaka mu irin wannan mutane wanda ba su da hali kuma ba suna kame kansu a taimaka musu kayan su roka wannan na gane kamata lokacin mu ya nisa اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته